بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu da nake magana yammaci ne na laraba wadda ta daidai da sha bakwai ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasad na ɗari biyu da takwas daga cikin jerin giyar kasusuwa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan makaranta ta mutadarul hadithi salafiya makarantar da ke number 4 madarkat road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna najeriya makarantar da babban malamin mu a sheikh abu abdulrahman al-albani allah maɗaukakin sarki gafarta mushi ya assasa ta don kira zuwa ga alkur'ani da sunna a bisa tafarkin salaf yan mazan jiya annabi da sahabbai Allah maɗaukakin sarki ka gafarta musu idan yan uwa basu manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a sura ta uku daga cikin jerin giyar surori na alkur'ani suratu ali imran surar da ta sauka bayan hijirar fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina surar da muka ji mafi yawancin ayoyinta tun daga aya ta farko har kusan aya ta tamanin da wani abu sun sauka ne don tattaunawa da waɗannan kiristoci waɗanda suka fi shahara da nasara na jiran idan ba mu manta ba a jiya mun karanto tun daga aya ta tamanin da hudu faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce kul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahim mun karanta wannan aya a jiya haka mun karanta ayar da take gabanta sannan mun karanta daga aya ta tamanin da shida har zuwa ta tamanin da tara faɗin Allah maɗaukakin sarki kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim a cikin waɗannan ayoyi a jiya muna tattauna matsala game da abin da ya shafi tuba da matsalolin da ayoyin suke ɗauke da shi a jiya sai lokaci ya ƙure mana don haka a yau malam zai maimaito mana waɗannan ayoyi sa'annan za mu bibiye su sa'annan sai mu ɗora mu ci gaba sannan mu fitar da darussa da ke cikin waɗannan ayoyi sa'annan sai kuma mu ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya kaddare mu da gabatarwa Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu Allah ka yi mana jagoranci ka ba mu ikon faɗin abin da yake daidai kuma abin da ka yarda da shi me Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم
kamar yadda muka gabatar a jiya manya-manyan malaman hadisi sun ruwaice hadisi daga sahabi abdullahi dan abbas allah maɗaukakin sarki ka ƙara masu yarda abdullahi dan abbas ya ce wani mutumi daga cikin mutanen madina ya musulunta sai ya ridda ya haɗu da shirka ya bar addinin musulunci daga baya sai ya nadama sai ya aiko saƙo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da mutanen shi ku aike zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ku tambaye shi halli min tauba ko akwai tuba na yi nadama ma'ana yana tambaya game da ko akwai tuba game da ridda da yayyabar musulunci ya koma kafirci. فنزلت سوى أن آيوي سكا سوكا فدن الله ديتي كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم تيا ذا أي الله يشرير جمتا رد سكا كافر باين سني إيماني وشهدوا كما سكا شهد أن الرسول حق من ظن الله صلى الله عليه وسلم قسكياني وجاءهم البينات كما هجوجي سكا زو غريسو cewa addinin musulunci shine kadai addinin Allah cewa manzon Allah gaskiya ne Allah ya ce wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin lalle Allah madaukakin sarki baya shiryar da mutanen da suke azzalumai ma'ana azzalumai waɗanda suka yi ridda suka bar musulunci ula'ika irin waɗannan mutane jaza'uhum sakamakonsu a wurin Allah a ranar lahira anna alaihim la'anatallah lallai a kansu akwai tsinuwar Allah wal mala'ika haka a kansu akwai tsinuwar mala'iku wannasi haka a kansu akwai tsinuwar mutane ajma'ina mutane gabaɗai Allah ya ce khalidina fiha za su dawwama a cikin tsinuwa da azabar Allah la yukhaffafu anhum al'azabu ba za a sassauta musu wato a cikin azaba da ake musu ba ba za a sassauta musu game da azabar da ake ɗanɗana musu ba wala hum yunzaruna kuma ba za a jinkirta musu ba ba za a saurara musu ba Allah ya ce illal ladina tabu sai dai fa waɗanda suka tuba suka dawo musulunci tabu min ba'di zalika suka tuba bayan wannan mugun aiki sun yi ridda daga baya sai suka tuba suka dawo musulunci wa aslahu kuma suka gyara abin da suka bata an fahimta sun tuba sun dawo sannan sun gyara abin da suka bata a sa'ad da suka yi ridda to waɗannan Allah ya ce fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah maɗaukakin sarki mai gafara ne kuma Allah maɗaukakin sarki mai tausayi ne waɗannan ayoyi gaba ɗaya kamar yadda muka gabatar a jiya cewa hadisi ne ya tabbata a cikin sunan na alimamun nasa'i da sunan ko aljami na alimamun tirmidhi da tafsirin ibn jariri na tabari suka ruwaici wannan kiffa zuwa ga sahabi abdullahi dan abbas a inda ya bayyana sanadin saukar waɗannan ayoyi cewa kissa ce ta wani da ake kira da alharif ibn suwaid al-ansari asali ba ma guje ne yana daga cikin mutanen madina sai ya karɓi musulunci daga baya wani tudu wani kwari shikenan sai ya ridda sai ya koma ruwa kamar yadda hausawa ke cewa irin da ya koma kafirci daga baya sai ya yi nadama ya yi tunani cewa fa wannan abu da ya bai kyauta ba ba daidai ba ne sai kuma ya rasa yadda zai sai ya aiko zuwa ga 'yan uwan shi da ke madina cewa su tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallama da su tambaye shi cewa ko akwai tuba shine waɗannan ayoyi suka sauka da alkawalin azaba da tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutane gaba ɗai sun tabbata ga mutumin da ya yi ridda ya bar musulunci bayan ya karɓi musulunci ya yi imani. mutumin da ya ƙaryata manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan ya shaida annabi gaskiya ne mutumin da ya ƙaryata addini bayan hujjoji bayyanannu sun bayyana a gare shi Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da tsinuwar shi a kan shi ya tabbatar da tsinuwar mala'iku da ta mutane gaba ɗai a kan irin wannan sai dai fa in ya tuba idan ya tuba ya dawo musulunci an fahimta sannan ya gyara barnar da ya yi a sa'ad da ya yi ridda to Allah maɗaukakin sarki zai gafarta mushi Allah maɗaukakin sarki zai tausaya mushi ina fata jama'a mun fahimta shi yasa a sa'ad da waɗannan ayoyi suka sauka aka karanta su aka karanta waɗannan ayoyi ga waɗannan ansarawa waɗanda suka taho da saƙon alharif ibn suwaid zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana karanta ayoyin sai aka ɗauki waɗannan ayoyi aka tafi da su zuwa ga alharif ibn suwaidin ina fata an fahimta al-imamul baghawi a cikin tafsirin shi ma'alimu tanzili ya faɗi a ƙarƙashin wannan aya ya ce fahamalaha ilaihi rajulun min kaunihi sai aka samu wani mutumi daga cikin dangin shi ya ɗauka waɗannan ayoyi wato ya tafi zuwa gare shi wa qara'aha alai aka karanta wa al-harith ibn suwaidin waɗannan ayoyi da suka sauka a kan shi faqala al-harith sai harith yace innaka wallahi fi ma alimta la saduqun yace wallahi kai ka sani abin da ka sani ne wato game da abin da ka zo min da shi na saƙo daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai abin gasgatawa ne wato ka zo da saƙo na gaskiya wa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama la asdaqa minka kuma wallahi annabi ya fi ka gaskiya ma'ana kai ka zo da jawabi na gaskiya amma bayanin da ka zo da shi daga annabi to shi annabi la asdaqa minka wa inna Allah azza wa jalla la asdaqa salasa kuma lalle Allah madaukakin sarki ya fi waɗannan guda uku gaskiya tun daga kan ni da na tuba da kai da ka ɗauko min saƙon waɗannan ayoyi daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma shi annabin da aka karanta ayoyin ya karantar da ayoyin kaga salasa ɗin kenan da ni da kai da shi annabi to Allah la asdaqu salasa Allah ya fi dukkan mu gaskiya faraja al-harith ila al-madina al-harith ibn suwaidin sai ya dawo garin madina wanda kun san dama ya bar madina ne a sa'ad da ya ridda sai ya dawo cikin gari wa hasuna islamuhu kuma islamin shi musuluncin shi ya kyautatu ya kyautata addinin shi ina fata an gane wato daga nan bai ƙara yin ridda ba kun ga waɗannan ayoyi jama'a kamar yadda muka bayyana ayoyi ne da suke tabbatar da dukkanin aikin da kai musulmi kai duk abin da kai na zunubi komin girman shi bai kai shirka da kafirci ko ridda ka bar musulunci ba to idan har ya zama idan kai ridda kana da kofar tuba musulunci ya bar maka kofa ta ka dawo zai karbe ka min ba da aula duk laifin da kai wanda yake ƙasa da shirka kaba'ir ne ƙarya ne kaza ne to kofar tuba a buɗe take a cikin musulunci ina fata an fahimta kuma lokaci kankani idan ka buɗi baki ka ce allah na tuba sannan ka miƙe kai alwala kai sallah raka'a biyu ka roki Allah Allah ya yafe maka Allah zai gafarta maka salloli biyu da ake kiran su da raka'a raka'a raka'a tauba an fahimta wato salatu tauba ko kuma raka'atu tauba al hadisin al-Imam Abu Dawud ne ya ruwaice shi ina fata da ma mun fahimta don haka hadisi ya tabbata ana yin salatu tauba ko raka'atu tauba ina fata an fahimta wannan hadisin yana nuna mana musulmi lallai ne mu tuba daga dukkanin ayyuka da muka sani muke wanda yake sabo ne na Allah kuma Allah a shirye yake zai karbi tuban mu idan ka kuskura ka mutu kana laifi baka tuba ba to a wannan halin idan har laifin da kake ya zama shirka ne kafirci ne to kai da rahamar Allah har abada don Allah ba zai yafe maka ba to amma idan ya zama wani laifi kake laifin da bai kai shirka ba ka mutu kanai baka tuba ba to kana ƙarƙashin mashi'a ta Allah a ranar alkiyama mun gane jama'a zunubi na shirka da kafirci idan ka mutu baka tuba ba to Allah ba zai taɓa yafe maka ba haka Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara isman azima lallai Allah bai gafarta wa mutumin da ya mutu yana shirka bai tuba ba an fahimta amma yana gafara ga zunubin da wani ya mutu yanayi zunubin da bai kai shirka ba shi ma liman ya sha'u ga wanda ya so ina fata an fahimta don haka mashi'ar Allah game da gafarta zunubi ko rashin gafartawa tana da alaƙa ne ga musulmin da ya mutu da imani. amma ya mutu yana aikata zunuban da ba su kai shirka ba ba su kai kafirci ba kuma bai tuba ba ina fata an fahimta don haka kada mutane su rude cewa ai duk laifin da kai ko baka tuba ba Allah zai yafe maka a sai in ka tuba idan ka tuba Allah zai yafe maka komin girman shi to alaka da wato wannan karatun ko waɗannan bayanan suke da shi da maganar tuba kamar yadda muka ishara a jiya shine dukkan laifin da ya zama ya haɗo ɓangarori guda biyu ɓangare na farko janibi na Allah maɗaukakin sarki kaje ka yi zina kaje ka yi sata ka sha giya sannan laifin ya haɗa da janibi na halittu bayi irinka to a wannan halin ko da ka tuba a wurin Allah ka nemi gafarar Allah zunubanka to kuma sai ka dawo abin da ka zalunci bayan Allah sai ka mayar musu sai ka dawo musu da shi idan na dukiya ne sai ka mayar musu ko kwandala ba za ka ci ba sai ka mai da ita gaba ɗai sannan Allah zai karɓi tubarka ina fata an fahimta don kada wani ya ji wa'azi bayan ya yi sata ya tara dukiya ko ya yi maguɗi shi kenan ya ce ya ji wa'azi ya tuba kuma kudin ya ci gaba da ci ba zai mai da su ba lallai sai ka mai da su ko da za ka waye gari baka da kokobo ina fata an fahimta lallai sai ka mai da su sata kai ko ha'inci waɗannan ababen guda biyu ku kiyaye sai ka mai da su ma'ana ka yi sata ne da ƙarfin tsiya ka kwata a cikin hirzi kaga sata kenan to sai ka mayar ko kuwa an amintu da kai sai aka danka maka amana sai kai ha'inci kai khiyana kai yaudara kai cuta ka ci kuɗin mutane to sai ka mayar da waɗannan kuɗaɗe sannan sai ka roki Allah gafara sa'an nan Allah sai karɓi tuban ka yi maka rahama mun gane da kyau jama'a mun mance da maganar waɗanda suke cewa wai ai ba sata bane don kayi aikin gwamnati ka ci kuɗi ai ba sata kai ba sunan wannan ha'inci sunan shi sata ina fata an fahimta kuma ko ka ce ka tuba sai ka mayar da kuɗin don kuɗi ne na al'umma fakewa da cewa ai dukiya ce ta al'umma kuma kai ma ɗaya ne daga cikinsu don haka kai ka kwashe naka ka san ya rage kowa ya je ya san yadda zai da nashi wannan jama'a hila ce hila ce kuma shaidan ke gadarwa mutane irin wannan dabarbarun shedan ne jama'a waye ya kasa balle ka ɗiba in kai ka kasa kai kake fara ɗiba jama'a an zo an yi kaso wanda ya kaso shi ke fara ɗiba ko ko sai kowa ya gama ɗiba sannan shi ya ɗiba waye ya kasa a ina aka waye ɗiba kowa ya ɗibi nashi ne da kai ka ɗibi naka wasu kuma sun haɗu da miyagun malamai ne jama'a sai su yi sata sai su samma malaman wani abu malaman sai su ba su fatawar cewa ai idan aka yi umara ko aka yi aikin hajji aka tafi makka aka yi addu'a shi kenan ai Allah ya yafe maka ai shi Allah gafurin rahimu ne wannan jama'a muguwar fatawa ce fatawa ce shaidaniya iblisiya jama'a ba wanda yake in kai sata ka tafi kai addu'a Allah ya yafe maka in baka mayar da kuɗin ba sai ka mayar tukuna sai ka mayar ko mun gane da kyau jama'a don haka tuba tana da alaka da waɗannan ɓangarori guda biyu ku kiyaye shi yasa a cikin hadisi hadisin bukhari da muslim hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya san akwai wani nau'i na zalunci da ya yi wa ɗan uwan shi ta dukiya ko ta wani abu annabi yake falyata halal min hal yau a yau yau ɗinnan ta duniya ba yau laraba ba jama'a yau ta duniya ya yi ƙoƙarin sauke wannan zaluncin da ya zalunci wani ɗan uwan shi annabi ya ce qabla Allah ya kuna qabla Allah ya kuna dinar wala dirham kafin a kai ranar da babu dinare babu azurfa ba dukiya ba kuɗi innamal hasanatu innama tuqba bil hasanati was sayyi'at za a yi wa bayi hisabi ne a kwaci abinda wane ya zalunci su wane a kwata daga gare shi a mayar musu ta hanyar kyawawan ayyuka da munanan ayyuka idan yana da kyakkyawa sai a ɗiba a basu idan aka gama kwashe hasanat kyawawan ayyukan shi bai gama biyan waɗanda ya zalunta ba sai a kwashi zunubansu a ɗora mushi ko mun fahimta da kyau jama'a a haka za a kwashi zunuban shi a lafta mashi shikenan daga karke sai a wutar jahannama da shi haka annabi ya faɗi a cikin hadisi jama'a a wani hadisi annabi ya tambayi sahabbai ya ce a tadruna man al muflis kun san wane ne matsiyaci a lahira sahabbai suka ce hal muflis man la dirham lahu wala dinar wanda ya shafa bai da kokobo ai shine matsiyaci ko koko ba shine ta'arifin ba a yau jama'a shi ne definition din yanzu ka tambayi mutane da yawa waye talaka waye matsiyaci sai ce mara kokobo mutumin da bai da kokobo ai shi ne matsiyaci annabi ya ce na almuflisu man ya'ati bi salatin wa zakatin wa kaza wa kaza zai zo da ayyuka ga sunan jibge kyawawan ayyuka amma annabi ya ce wa qad shatama hadha wa daraba hadha wasafaka dama haza wa akala mala haza ya daki wani ya cuci wani ya ci kudin wani ya zub da jinin wani annabi ya ce sai a ɗiba daga kyawawan ayyukan shi sai a basu idan har kyawawan ayyukan shi suka ƙare bai gama biyan waɗannan da ya zalunta ba annabi ya ce sai a ɗiba daga miyagun ayyukansu sai a jibga mashi annabi ya ce daga nan sai a yi wuta da shi don haka wallahi jama'a mu natsu da kyau duk malamin da zai baka fatawa a matsayinka na ma'aikacin gwamnati ko darakta ko wani ɗan siyasa ko wani kaza ka natsu da kyau ka natsu ka lura da fatawar don fatawar karkenta yanayi maka fatawar abin da ka bashi ne na dukiya zai baka fatawa daidai da abin da ya lura kake so don haka wannan batar da kai zai kuma hallaka ka zai don haka lallai ne idan har akwai abin da ka taɓa ɗauka ko ka taɓa sata ko aka amintu aka baka amana kai ha'inci ko a ma'aikata ko a wurin aiki ko a wata makaranta ko a gwamnati ko a ina ne jama'a ko a masallaci ko aka danka maka amanar wani wuri kai ko butoci aka ce wani kular mana da butoci ka ɗauki wata ka kai gidanka ka ajiye an kawo don amfanin al'umma sai kai ta zama amfanin ka na kanka da kanka kaga ha'inci kenan wallahi ka dawo da shi ko ka ce ka tuba baka tuba ba sai ka dawo da wannan abu jama'a mun fahimta da kyau kuwa shine illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu ya ce ya tuba to kuma sai ya gyara barnar da yayi shi yasa wallahi jama'a wawaye daga cikin waɗanda ake ganin malamai ne da suke ta kiraye-kiraye game da shugaban ƙasa Buhari wai ya rabu da binciken waɗanda suka yi wa Najeriya zagon ƙasa a tattalin arzikinta wai a daina bincikensu a daina kamawa ne babu hikima babu kaza wannan jama'a zindiƙanci ne kuma ƙin Allah ne ƙin Allah ne in ba ƙin Allah ba mutane sun yi sata kai in ban da sharrin demokaratiyya ya tabbata su wani sun yi sata amma saboda demokaratiyya sharri ne sai a ce wai ana zargi ne tuhuma ake yi ya tabbata sun yi sata amma a tafi a yi shekaru ana shari'a a kotu jama'a ya tabbata wani da wani da wani sun yi sata amma kai a matsayinka na malami ka fito kana cewa a rabu da su ba sai an yi kaza ba ba sai an yi kaza ba a ina ka samu wannan me ya hana ka faɗa musu gaskiya shi shugaban ne zaka ce daina bincike ko ko su ya kamata in kai malamin Allah ne ka yi musu nasiha su dawo da kuɗin a janye waɗannan ƙararrakin a kotu ko ba haka ba in kai mishi nasiha ya daina binciken dawo kai musu nasiha duka dukiyar da suka bayar kada kwandala ta ciwon kai a dawo da su idan aka dawo da su yaushe za a yi taɓata lokaci a kotu jama'a ai ta turancin ƙarya kama da yake jama'a wallahi malamai ko waɗanda aka ɗauka malamai sai sun ji tsoron Allah kada ya zama suna da wata manufa tasu ta ƙashin kansu ya zama suna yin maganganu na san rai bayan al'umma suna sauraron su malamai su ji tsoron Allah waɗanda suke wa'azi da karantarwa su ji tsoron Allah ina waɗannan ayoyin ina ma'anan wa aslahu ina ma'anan al-islah ba'da al-ifsad kayi barna kayi sata ke kace ka tuba bayan ga dukiyar satar jibge a gidanka ina ma'anan tuba jama'a babu bambanci da mutumin da yana shan giya sai aka ce wala ka tuba sai ce to na tuba amma dai ga kwalbar giyar a hannun shi sannan ga wasu katan katan a but din motan shi madadin ya zubar da su sai kuma ya gida da su ya tafi aka bude fridge aka je aka aje su yau da kullum alai ana sha kuma ana cewa Allah na tuba anya akwai tuba a nan jama'a babu tuba babu tuba ko mun fahimta da kyau jama'a babu bambanci da barawo da zaka tarar ya zo sata ka ce wala ka tuba sai ce na tuba amma tare da haka ɗiban kayan yake ya yi gaba kuma sai jami'an tsaro suka rike shi sai kuma ka dawo kana cewa jami'an tsaro a zauna fa lafiya a a saki wannan ai babu maslaha a ai koyi da muawiya muawiya shirme a lokacin a lokacin sarauta shi jama'a muawiya ba shirme yayi ba kaje kaje kaje ka bibiyi tarihin khalifancin muawiya zaka ji yana da kwarewa yana da iyawa gurin iya gudanar da mulki har al-imam al-bukhari ya ruwaici wani asali daga gare shi a cikin kitabul adabi ka je ka karanta ya ce la hakima illa zu tajribatin babu ƙwararre mai hikima sai wanda yake da past experience yana da ƙwarewa yana da gogewa shi ke iya gudanar da mutane ka je ka ga yaya mu'awiya ya gabatar ya gudanar da sarauta shi a lokacin zalunci yayi don haka ku kiyaye jama'a illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu sai sun yi gyara in malami ne yayi barna bayan yayi ridda to sai yayi gyara sai ya bayyana barnar da ya yada a sa'ad da ya bata a sa'ad da ya ridda idan mai kuɗi ne yayi sata ko ma'aikaci yayi sata to in ya tuba sai ya dawo da abin da ya sata ina fata mun fahimta in kuwa bai dawo da shi ba to a lahira sai ya yi jawabi jama'a Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace don haka da kun ji waɗannan ayoyi waɗanda suke tabbatar da tuba da karɓan tuba da rahama ga dukkan wanda ya bar abin da yake na kafirci ya bar abin da yake na sabon Allah da bid'a ya dawo zuwa ga musulunci ya dawo zuwa ga sunna Allah madaukakin sarki yana maraba da shi Allah zai mishi gafara Allah zai yafe mishi don haka kun ga waɗannan ayoyin tare da cewa sun sauka ne akan wancan sahabi al-harith ibn suwaid sai dai ma'anarsu da saƙon da ke cikinsu na iya gasgata akan wanda ya samu kanshi a hali halin da al-harith ya samu kanshi a ciki musulmi ne sai ya ridda an gane a mutumin kirki ne a'a ahlus sunna ne sai ya rikide ya zama dan bid'a musulmi ne sai ya ridda saboda an kawo mishi wani abu ko saboda kaza ko saboda wani abu na duniya daga baya sai ya nadama yana da halin da zai dawo jama'a ina fata an fahimta waɗannan ayoyin su ne asali ko kuma suna daga cikin ayoyi waɗanda suke asali da ake kawo su a babi na ridda an fahimta don haka babi na ridda babi ne da malaman fiƙihu suke tattaunawa sanannen abu ne musulmi na iya yin ridda idan ya yi ridda to ta ya zai ya dawo zai dawo ne ta hanyar barin abin da ya yi ridda zuwa gare shi da kuma dawowa zuwa ga abin da ya bari na musulunci da imani ina fata jama'a mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace aya ta casa'in Allah maɗaukakin sarki ya ce innal ladhina kafaru na'am إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون الله تعالى يجي إن الذين كفروا للي ودن دسكي كافرتي sun kafirce wa Allah ba'da imanihim bayan ada sun yi imani sun yi imani sai suka yi kafirci kaga sun yi ridda kenan sun mazdado kufran sai suka ƙara a cikin kafirci suka ƙara a kan kafircin da suka yi a baya wato sun yi ridda sun shiga wani addini daban bayan da sun yi imani da suka yi ridda sai suka ƙara a kan wannan kafirci sama da kafircin da suka yi a baya shine sun mazdado kufra sai suka yi ƙari a kan kafircin da suka taɓa yi wato a da kafiri ne kaɗai da ya musulunta sai ya yi ridda ya koma kafirci to amma komawar da ya yi sai ya hada da kafirci da kuma fada da musulunci ya hada da kafirci da fada da masu yin musulunci kaga izda da kufran kenan ko mun gane da kyau jama'a Allah madaukakin sarki yace lan tuqbala taubatuhum Allah ba zai taba karbar tubar su ba ko sun tuba Allah ba zai karba ba wa ula'ika kuma waɗannan humudallun su ne ɓatattu waɗanda suka kauce wa tafarki na annabawa waɗanda suka kauce wa asalin addinin da in sun bi zai sada su zuwa ga Allah wannan ayar jama'a mu dubi zahirinta da kyau innal ladhina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala tawbatuhum a nan Allah maɗaukakin sarki ya ce ba zai taɓa karɓan tubar wanda ya yi ridda ya yi ƙari a cikin kafirci ba ma'ana ya ƙara dogewa ya yi taurin kai a cikin kafirci bayan ya yi ridda Allah ya ce ba zai taɓa karɓan tubar su ba lan tuqbala taubatuhum tare da cewa sanannen abu ne a cikin addinin musulunci duk zunubin da ka aikata Allah maɗaukakin sarki idan ka tuba zai karɓi tubanka zai yafe maka to kuma gashi anan Allah ya ce lan tuqbala tawbatuhu ku dubi umumin da ayar ta yi ba zai taɓa karɓan tubar su ba ko sun tuba Allah ba zai karɓa ba bayan ga ayoyi da yawa na cewa duk laifin da kai Allah zai yafe maka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kaga Allah yana gafara kul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin in yantahu in suka hano daga abin da suke akai na kafirci suka dawo musulunci yughfar lahum ma qad salaf Allah zai gafarta musu za a yafe musu abin da suka aikata wanda ya gabata na kafirci kaga ayoyi da yawa na cewa za a yi gafara nan kuma tana cewa lan tuqbala tawbatuhum an gane yanzu ya za a yi a iya gudanar da wannan ayar shi yasa wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan ayar tana daga cikin mushkilul qur'an ayoyin da suke dauke da zahirin su suna dauke da wani abu wanda yake na rikici haka wasu malamai suka ce amma ƙwararru masana tafsirin alqur'ani suka ce sam wannan ayar babu mushkila ko kaɗan a kanta don ai aya ce da ta zo da ma'ana mai faɗi lan tuqbala taubatuhum ba za a karɓi tubarsu ba kaga ma'ana ce ta zo da shi mai faɗi akwai wasu ayoyi kuma da suka zo da tsokakken ma'ana a ƙa'ida kuma na usulu ana ɗaukar nassoshi ne waɗanda suke da tsokakken ma'ana sai a fassara su da waɗanda suke da ma'ana mai faɗi ma'ana hamlul mutlaq alal muqayyad ko hamlul am alal khas yanzu wannan ayar ta zo da umumi a cikinta duk wanda ya kafirce bayan ya yi imani sannan ya yi taurin kai a cikin kafirci Allah ba zai taɓa karɓan tuban shi ba kaga umumi ne wannan sai mu ce a'a akwai nassi da ya zo wanda yake khassase yake rage fadin wannan ayar sai a ce lan tuqbala tawbatuhum Allah ba zai taba karban tuban su ba idan suka kai halin gargara an fahimta kenan in ba su kai halin gargara ba fa Allah zai karba kenan in suka kai halin gargara to lan tuqbala tawbatuhum mun gane da kyau jama'a kaga yayi daidai da fadin Allah madaukakin sarki وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما التي وليست التوبة باب توبة قولا دسك متو أنغاني باب توبة وليست التوبة للذين يعملون السيئات Allah ba zai karbi tuban waɗanda suke aikata munanan ayyuka ba hatta idza habara ahaduhumul maut ba su tuba ba sai da mutuwa ta riske su sai da mutuwa ta zo musu qala sai yace inni tubtu al'an yanzu na tuba to Allah yace ba zai karbi tuban ba kaga lan tuqbala tawbatuhum kenan kenan a hali na gargara Allah ba zai karbi tuban su ba ko da sun tuba kaga shine daidai da hadisin can da annabi yace inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugharghir Allah yana karban tubar bawa matukar bai kai hali na gargara ba gargara din shine a sa'ad da rai ke sama da ƙasa ana zara ranka ranka na sama da ƙasa sai ka ce na tuba to Allah ba zai karba ba kaga lan tuqbala tawbatuhum kenan ina fata mun fahimta ko kuma lan tuqbala tawbatuhum ba za a karbi tuban su ba idan lokacin rashin karban tuba yayi shine a sa'ad da rana ta fito daga mahadarta ko mun fahimci fassarar nan da kyau kaga waɗannan ayoyin da waɗannan hadisan suna ɗauke da ma'ana ce tsokakkiya wacce suke rage ma wannan ayar faɗi kun fahimta kaga wannan yayi daidai da wasu maganganu da aka samo daga salaf an samu asali daga qatada kamar yadda ibn jarir al-tabari ya fitar a cikin kitabu tafsiri qatada yake cewa lan tuqbala tawbatuhum ai idza hadara al-maut idan mutuwa ta zo suka ce sun tuba to Allah ba zai taba karban tubar su ba mun gane da kyau jama'a shi yasa malamai suka ce ai fadin Allah da yace innal ladzina kafaru ba'da imanihim ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم أي إذا أخروا التوبة إلى حضور الموت idan suka ki tuba suka jinkirta tuba har sai da mutuwa ta halarto musu fatabu hina idin sai suka tuba a wannan lokaci ga mutuwa ta zo ga tuba to lan tuqbala taubatuhum kun fahimta da kyau jama'a kaga wannan shine daidai da faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wa kafarna bima kunna bihi mushrikin sai ce ne falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana imanin su ba zai amfane su ba a sa'ad da suka ga bala'i da azaba da ta zo daga gare mu kaga wannan yayi daidai da kin karban tubar da Allah ya yi daga fir'auna dan ai fir'auna ya tuba ko ba haka bane to amma Allah ya karbi tuban fir'auna me yasa saboda ya tuba ne a sa'ad da ya zo gargara din ina fata an fahimta shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratu Yunus Allah ya bada labari Allah ya ce game da wato fir'auna ko قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعني سبيل الذين لا يعلمون سيتي ولما وجاوزنا ببني إسرائيل البحر هكذا نعم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا hatta idza adrakahu al-gharaq shi fir'auna kenan sai da yaji zai nutse jama'a shine adrakahu al-gharaq yaji zai dilmiya a cikin teku ya hallaka qala sai ce inni haka ne qala amantu sai ce Allah na yi imani na yadda amantu billazi amanat bihi banu isra'il na yi imani da abin da banu isra'ila suka yi imani da shi kaji har a wannan hali na gargara fa a cikin tuban da imanin ma akwai ta wurin kai madadin ya ce ya yi imani da Allah amma bai san ya faɗa Allah ɗin ne saboda tuban dama ba ta haƙiƙa ba ce ya ce amantu billazi amanat bihi banu isra'ila na yi imani da abin da banu isra'ila suka yi imani da shi to ka faɗa mana me banu isra'ila suka imani da shi ya iya faɗa ya ce wa ana minal musulmina ka ji fir'auna kuma kuma ina daga cikin musulmi Allah sai ya ce al'ana wa kad asaita qablu wa kunta minal mufsidina yanzu ne zaka tuba bayan ka gama barna da fasadi al'ana yanzu sai yanzu wa kad asaita qablu bayan da kayi ta taurin kai da sabon Allah har cewa kai ana rabbukumul a'ala wa kunta minal mufsidina ka kasance daga cikin masu barna da fasadi ma'ana Allah bai karbi tubabba kenan shi yasa yace fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya kuma gane da kyau jama'a kaga tuba ce irin ta fir'auna yanzu dukkan musulmi idan ka tambaye su yanzu bari na tambaye ku jama'a Allah ya karbi tuban fir'auna bai karba ba kaga lan tuqbala tawbatuhum kenan me yasa Allah bai karbi tuban fir'auna ba saboda ya kai gargara li'annahu akhara tawbata ila huduril ajal ya ki tuba ya jinkirta tuba har sai da ajali ya zo mishi kenan a yanzu da kake ji a sa'ad da kake zunubi kake laifi kai marmaza ka tuba ba sai in ka zo gargara ba kai marmaza ka tuba idan ba haka ba idan ka zo gargara to ko ka ce Allah na tuba shikenan ƙarya kake baka tuba ba Allah ba zai karɓi tuban ba kun fahimci lan tuqbala tawbatuhum to kun ga wannan ayar kenan aya ce da a cikinta akwai umumi a cikinta ba za ka fahimce ta ba sai ka ɗauko waɗancan ayoyi da waɗancan nassoshi da hadisai sannan kai ma'ayar kyakkyawar fahimta idan ba haka ba to za ka ɗauki ayar kai ta kafarta mutane ka nisanta mutane daga tuba ina fata mun fahimta don khawarij sun ci moriyar wannan ayar duk laifin da kai sai su ce lan tuqbala taubatuhum don haka ko sun kama ka ka ce ka tuba sai su ce ƙarya kake sai da ka zo hannu ai sai mun yanka ka ka kalli yadda khawarij din kasar mu suka yi ta yi suka yi ta danne mutane suna yankawa amma a tsari na ahlus sunna ko jihadi kuke yi na musulunci ka ritsa kafiri sai ya ce maka ya tuba ya faɗi kalimatu shahada bai halatta ka taɓa shi ba yanzu ya sa wani shell ya sanya wata kariya tsakanin kai da shi don shi yanzu ɗaya yake da kai don ya zama musulmi irinka ka rutsa shi sai ce la ilaha illallah haka dai da ka iya dole ka kyale shi yanzu ya zama ma'asubu dami wan nafsi wal mali dole ka tsare ran shi da jinin shi da dukiyar shi kun fahimta da kyau jama'a to amma waɗannan sai su ce ina sai da ka zo hannu ai lam taqbala tawbatuhum khawarij kenan shi yasa ba za ka fahimci alqur'ani kadai ba sai ka gayyato ayoyi na alqur'ani sai ka gayyato hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan ka tattara su sai ka fahimci ayar ma'anarta sai ta bayyana a gare ka ina fata mun gane a cikin alkur'ani akwai ayoyi da suke umumat ne suna ɗauke da lafazi na umumi ba daidai ba ne ka fassara su haka nan ba tare da ka ɗauko ayoyin da suke rage musu faɗi ba mukhassisatiha an fahimta don in kai haka to za ka faɗa cikin bid'a yanzu kun ga khawarij ba abin da ya shafe su da waɗancan nusus ɗin don haka idan kai ridda ka ce ka dawo sai su ce na lan tuqbala tawbatu sai a ce a ai ba za a karbi tubar ba sai in ka kai hali na gargara an fahimta sai su ce sam sai a ce ga hadisai ga ayoyi shi yasa jama'a yana daga cikin usul usul na manhaji na da'awa ta salafiyya ku kiyaye ka'idan nan da kyau jama'a hamlul mutlaq ala al muqayyad wa hamlul am ala al-khas shine dukkan nassoshi da suke da ma'ana mai faɗi da nassoshi da suke da sakakkiyar ma'ana idan suna da wasu nassoshi da suke rage faɗinsu ko suke takura ma'anarsu to dole ka ɗauko waɗannan ka fassara su da shi wannan yana daga cikin usul na da'awa ta ahlus sunna bar ne mana misali don mu fahimta jama'a mutumin da yayi wa matar shi zihari ya ce da ita idan na sadu da ke daidai yake da na sadu da mahaifiyata Allah ya ce matar ta haramta gare shi ya sadu da ita har sai ya yi azumi sittin in bai iya ba ko sai ya yanta baiwa ko kuma ya azumi sittin an fahimta sai ya yanta baiwa wallazi la yuzahiruna min nisa'ihim ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى يأنت بيوة يأنت كيانغا كافن يسادو دما ترشي kaga wannan ayar sai ta ce yanta baiwa ba ta bayyana wani nau'i na baiwa ba mumina ko kafira musulmi ko kafiri bawa kaɗai nassun ya faɗi an fahimta kaga kenan nassin yana da ma'ana sakakkiya mutulaki ne wannan an gane to amma a can kafara ta kisan kai a cikin suratun nisa Allah madaukakin sarki yace wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin sai ce ne mu'minatin ya yanta baiwa amma mumina kaga raqabatin mu'minatin raqaba anan sai ya samu mausuf wato sai ya zama shi mausuf ne da wata sifa ta imani to ba daidai bane ka dauko wancan nassi na cikin suratu al-mujadala shi kadai kai riko da shi a sai ka dauko shi ka hada shi da suratul nisa'i sai ya fitar maka da hukunci daya sai ya bayyana ashe rakaba da aka faɗi a cikin suratul talaqi to dole ka ɗauko sifa ta cikin suratul nisa'i ka haɗa shi da shi ka ce mu'minatin ina fata mun fahimta don haka dole ne ya zama baiwar tana da imani yanzu kaga kenan kaya hamlul mutlaq ala al muqayyad ina fata mun fahimta nasu suratu falaki mutlaqi ne sakakke ne an fahimta na suratu an-nisa'i muqayyad ne to dole ka dauko muqayyad ka fassara mutlaqi da shi wannan yana daga cikin ka'idodi na ilimi kuma yana daga cikin ma'alim da usul na manhajin da'awa ta salafiyya ina fata mun fahimta dan idan aka bar mutane ba tare da ka'idodi waɗannan ka'idodi na ilimi ba jama'a waɗanda da su ake fahimtar alkur'ani da sunna to mutum zai tafi ya ɗauki ayoyi yana aiki da su kuma ya tabbata ɗan bid'a ina fata mun fahimta yanzu ku duba wannan ayar idan ka ɗauke ta a haka ka ce ba tuba wani ya zo ya ce zai tuba ka ce ba tuba yanzu wannan bid'a ne ko ba bid'a ba ne bid'a ne amma kuma aya ce kai riko da ita an fahimta shi yasa jama'a dole ne waɗannan abubuwan musamman ayoyi na alkur'ani da sunna ba wai don ka iya karanta su ka san ma'anarsu ka san fassararsu shikenan kadai ka zama ɗan salafiya ba sanin su kadai bai mai da kai ɗan salafiya ba salafiyanci manhaji ne salafiyanci tafarki ne salafiyanci usul ne kuma sai an je an karantar da kai yadda ka koyi alkur'ani da sunna sai an koyar da kai manhaji na salafiya ina fata an fahimta ba kuma a ɗaukan littattafai a karanta manhajin shikenan a zama yan salafiya ko kuma shikenan kaga da'awar ta burge ka kace kai ma salaf ne ina fata an gane eh ni ma salaf ne a sai an koyar da kai sai an faɗa maka sai an ɗora ka sai an yi tarbiyyar ka shi yasa malamai suka ce a bisa wannan ka'idar jama'a al'akhdhu bil umumat wal mutlaqat min ghairi nazrin ila muqayyidatiha wa mukhassisatiha simatun min simati ahli al bid'i wal ahwa ruko da nasoshi masu fadi ruko da nasoshi sakakku tare da akwai nasoshi da suke rage ma waɗancan fadi tare da akwai masu ƙayyade su sai kai riko da waɗancan masu faɗin ka watsar da waɗannan wannan kaɗai alama ce daga cikin alamomi ta yan bid'a ina fata an fahimta ku kiyaye da kyau shi yasa kana iya kai riko da wata aya ɗaya ka ɓata shine abin da ya ɓatar da khawarij akhazu bi nususil wa'ad shi ya ɓatar da murji'a akhazu bi nususil wa'id akhazu bi nususil wa'adi murji'a khawarij akhadhu bi nususil wa'id tare da qur'ani suka riko da shi sai suka tattaro ayoyi masu zafi waɗanda suke tabbatar da kafirci da sakawa a wuta da fita musulunci sai suka bar waɗancan ayoyin su kuma murji'a sai suka kishiyance su sai suka samo ayoyi masu sanyi an fahimta dan haka ayoyin rahama ayoyin falala in ka jawo aya ta azaba sai ce yana a bar wannan ayar kakka ƙara karanta ta jawo waɗannan waɗannan sai suka ɓata suka zama murji'a waɗannan suka ɓata suka zama khawarij tare da dukkan su ƙur'ani suka yi roƙo da shi kun kiyaye da kyau jama'a wato musulmi a daina ruɗarku da yawan jawo ayoyi ai ta jawowa wannan ba shi ke nuni akan abin da yake mutum yake akai gaskiya ba da yaya ma'anar ayoyin tukuna ina fata an fahimta a ina ya kamata a saka su ina ya kamata a aje su mun fahimci ma'anar ayan nan da kyau jama'a innal ladhina kafaru ba'da imanihim lalle waɗanda suka kafirce bayan imanin su sun mazdado kufran sannan suka ƙara suka doge suka suka yi ƙari akan kafircin su lan tuqbala taubatuhum Allah ba zai taba karban tubar su ba ai idza akharu taubata ila huduril maut idan suka jinkirtar da tuba har sai da mutuwa ta zo musu a lokacin in sun tuba lan tuqbala taubatuhum ina fata mun fahimta Allah ba zai taba karban tuban su ba kun ji fassara ta farko da malamai suka yi wa wannan ayar kun fahimce ta da kyau jama'a ma'ana ta biyu game da ayar da Allah ya ce lan tuqbala taubatuhum wasu malamai suka ce a ay lam yuwaffaqu littauba Allah ba zai datar da su ba zai shiryar da su har su tuba balle ya karbi tuban ba kun fahimci kuma wannan ma'anar ma'ana datarwa ai Allah ke datarwa to Allah ba zai datar da su ba balle su ce Allah mun tuba balle in sun faɗi haka Allah ya karɓi tuban shine lan yuwaffaqu lit-tauba hatta tuqbala minhum za su doge akan kafirci Allah ba zai dora su akan shari'a ba Allah ba zai datar da su ba ballantana su ce sun tuba ballantana Allah ya karɓi tuban kaga lan tuqbala taubatuhum kun fahimta kaga wannan yayi daidai da ayoyi da yawa a cikin alkur'ani shahidai akan haka ka ji abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi game da munafukai a cikin suratun nisa Allah maɗaukakin sarki bayan ya yi kira zuwa ga muminai da su yi imani da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukarwa annabi su yi imani da abin da ya saukarwa sauran annabawa Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا سيتمي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا sannan a cikin ayar aya ta gaba Allah madaukakin sarki yace innal ladhina innal munafiqina haka ne innal ladhina kafaru innal innal munafiqina haka ne ina ramomi ne jama'a innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra kaga game da munafikai kenan illal ladina amanu sun yi imani summa kafaru sannan suka kafirci summa amanu suka kuma imani summa kafaru suka kuma kafircewa summa dadu kufran sannan sai suka ƙara suka yi ƙari akan kafircin da suka yi na ƙarke sai Allah ya ce ne lam yakuni Allahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila Allah madaukakin sarki ba zai gafarta musu ba kuma Allah ba zai datar da su zuwa ga tafarki ba balle su tuba balle ya karbi tuba su kaga lan yuwaffaqu littauba ba za a datar da su da su tuba ba lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum ba zai shiryar da su ba ba zai nuna musu shiriya ba ba zai datar da su ba an fahimta zuwa ga tafarki na hanki wato na tuba balle in sun tuba Allah ya karbi tuban su kaga lan tuqbala tawbatuhum ay lam yakun liyaghfira lahum wala liyahdiyahum ba zai shiryar da su ba ballantana su tuba mun fahimta da kyau jama'a haka Allah kuma ya faɗi a haƙƙin kafirai kamar yadda ya faɗi a haƙƙin munafukai har wayo a cikin nisa'i Allah madaukakin sarki yace innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakun Allahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum fariqa illa fariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dhalika 'ala Allah yasira lalle waɗanda suka yi kafirci kuma suka yi zalunci kafaru wa zalamu suka yi kafirci suka yi zalunci lam yakuni Allah liyaghfira lahum Allah ba zai shiri ba zai gafarta musu ba wala liyahdiyahum tariqa kuma Allah ba zai shiryar da su ya zuwa ga tafarki madaidaici ba tafarki na su tuba ya karbi tuban su kaga lan tuqbala tawbatuhum ay lan yuwaffaqu lit-tauba ba za ma a datar da su da su tuba ba don ai datarwa da Allah zai wa wane yana laifi ya tuba ai datarwa daga wurin Allah take ko ba haka ba mutane nawa ne ke zunubi ai ta musu wa'azi amma da yake Allah bai nufe su da dacewa ba sai ka ga wa'azi amma ba za su tuba ba kaga ba a datar da su ba an fahimta wasu malamai suka ce shine lan tuqbala taubatuhum kun fahimci waɗannan taujihan guda biyu jama'a kowanne daga cikinsu yana da shahidi a cikin alkur'ani da sunna Allah maɗaukakin sarki ya ce innal ladhina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun kuma waɗannan su ne waɗanda suke ɓatattu a nan duniya kuma su ne ɓatattu a lahira ina fata an fahimta al-imam ibn abbas ɗaya daga cikin sahabbai an roci asali daga gare shi a inda ya bayyana cewa wannan ayar ta sauka ne a sanadin wasu mutane sun musulunta sai suka yi ridda sai suka musulunta mana sun dawo gida kenan sai suka kuma yin ridda kaga amanu kafaru ba'a da imanihim sun mazdado kufran an fahimta fa arsalu ila qaumihim sai suka aika wa mutanensu yas'alunahum yas'aluna lahum akan su tambaya musu game da annabi cin wai akwai tuba in sun dawo akwai tuba kuwa fa zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sai waɗannan ƴan uwa nasu suka ambata haka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa nazalat sai wannan aya ta sauka faɗin Allah innal ladina kafaru lalle waɗanda suka yi kafirci bayan da suna da imani sannan suka yi ƙare suka doge akan wannan kafirci to lan tuqbala tawbatuhum matukar sun doge akan kafirci to ba za a datar da su da su tuba ba an gane wa ulaika humud dallun kuma waɗannan to su ne batattu Allah ka shiryar da mu wannan ayar jama'a mu duba wannan lafazin da yake sun mazdadu kufran wannan na nuni akan ashe kafirci shi kanshi ba mataki guda ba ne kafirci hawa hawa ne don izdadu kufran ma'ana izdadu kufran ala kufrihimul awwal kun fahimta ashe kenan yadda imani yazidu wa yankusu haka shi ma kafirci yake kun fahimta da kyau kuwa Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace Allah maɗaukakin sarki ya faɗi a aya ta casa'in da ɗaya ce innal ladhina kafaru na'am
innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين Allah ta'ala ya ce innal ladhina kafaru lalle waɗanda suka yi kafirci wa matu wa hum kuffarun kuma suka mutu suna kafirai ba su tuba ba an fahimta matu wa hum kuffar sun mutu suna kafirai wato sun mutu hala kaunihim kuffarun sun mutu suna kafirai ba su tuba ba salim yuqbala min ahadihim Allah ce ba za a taɓa karɓa wa ɗaya daga cikinsu ba mil'ul ardi zahaban cikin ƙasa na zinare inda zai mallaki abin da ya kai ƙwayar ƙasa ta duniya ya zan zinariya ce to ba za a taɓa karɓa mishi ita a ranar lahira ba walawif ta dabi ko da ya ba da ita don ya fanshi kanshi daga azabar wutar jahannama. Allah maɗaukakin sarki lan yi ƙobala min ahadihim ba za a taɓa karɓa daga ɗayansu ba a karɓi abin da ya kai mil'ul arzi cikin ƙasa an gane zahaban na zinariya wala wifta dabe ko da zai ba da adadin wannan cikin ƙasa na zinariya don ya fanshi kanshi daga wuta ya fanshi kanshi daga azaba ya fanshi kanshi daga jahannama Allah ya ce ba za a karɓa mushi ba mun gane da kyau jama'a wato duk dukiyar da ka tafi da ita in ma ana zuwa da ita kenan jama'a duk abin da ka mallaka ko kalli babu abin da ya kai zinare kima amma Allah ya ce ko da za ka mallaki abin da ya kai adadin cikin ƙasar duniya na zinare amma ka mutu kana kafirci an kiyaye da kyau jama'a baka tuba ba ka tafi lahira ka tafi wurin Allah to ko da ka ba da abin da ya kai cikin ƙasar duniya na zinare don ya zama fansa gare ka kada a kai ka wuta Allah ba zai taɓa karɓa maka ba kuma fahimta da kyau jama'a Allah ce ula'ika irin waɗannan mutane lahum azabun alimun suna da tattalin an musu tattalin wata azaba mai raɗaɗi a ranar lahira wa ma lahum min nasirina kuma ba su da wani mataimaki wani maceci wanda zai cece su daga azabar wuta a wurin Allah a ranar alkiyama wannan ayar haka a nan ayar ta bayyana cewa lan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban kaga anan Allah ya bayyana cewa ko da ya mallaki cikin ƙasa na zinari Allah ba zai taba karba mishi ba ya bayar dan ya fanshi kanshi Allah ba zai taba karba ba ba za a karba mishi ba a wata aya kuma Allah madaukakin sarki sai ya bayyana cewa ba wai cikin ƙasa na zinare ba ko da kana da abin da ya kai cikin ta na zinare wa mithluhu ma'ahu a tare da shi akwai irin shi ninkin ba ninkin an fahimta to Allah madaukakin sarki ba zai taba karba maka ba ma'ana kada wani ya zaci to ko cikin ƙasa na zinare ya yi kaɗan ne shi yasa Allah bai karɓa ba sai aka ce maka a ko da akwai wani zinare cikin ƙasa irin ƙasar duniya wato ninkin ba ninkin na ƙasar duniya kenan an gane to Allah ba zai karɓa ba wato ba wai kaɗan ne ya yi Allah ya ƙi karɓa ba a ko da ya ninka ya kuma ninkawa Allah ba zai karɓa ba haka Allah maɗaukacin sarki ya ce a cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihuna innal ladina kafaru haka ne law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min azab yawm alqiyamah Allah sai ce ma tuqbila minhum lalle waɗanda suka kafircewa Allah لأن لهم da zai zama sun mallaki abin da ya kai ma fil ardi jami'an abin da ya kai abin da ke cikin duniya gaba ɗai wa mithlahu ma'ahu a tare da abin da ke cikin duniya akwai irin shi linkin ba linkin abin zahaban na zinare sun mallaki haka liyaftadu bihi don su fanshi kansu da shi a ranar lahira Allah ya ce ma tuqbila minhum ba za a taɓa karɓa musu ba ولهم عذاب أليم كما سنة تتلون وتعذاب من رددي أرانا القيامة kaga a nan Allah maɗaukakin sarki sai ya bayyana cewa ko da abin da za su bayar don ya zama fansa gare su ya kai cikin ƙasa ko ya ninka abin da ke cikin ƙasa na zinariya to Allah ba zai taɓa karɓa musu ba ko mun gane da kyau jama'a wato Allah ya faɗi wannan ne don kada wani ya zaci to ko abin ya yi kaɗan ne don a sa'ad da aka kama ka aka ce a bada ransom a bada fansa a je a yi belin ka sai aka bada dubu goma sai aka ki karɓe in aka ƙaro dubu hamsin ko dubu ɗari ai za a karɓa ko to kada ka zaci haka abin yake a lahira shi yasa a wata aya kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce ba wai abin da ya kai cikin ƙasa na zinariya ba ko ninkin ba ninkin a'a kai duk abin da suka bayar na duniya ko su ba da ‘ya'ya ko su ba da mata ko su ba da duk wata dukiya da duk wani abu da suke da iko a kai Allah ce ba zai taɓa karɓa musu ba haka Allah ya faɗi a cikin suratul hadid a hakkin munafukai Allah ya ce yau mai ƙulul munafiquna wal munafiqatu للذين آمنوا ظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطل فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور سيكني فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا أيو رانر القيامة هكا الله يشي لا يؤخذ منكم فدية بذا أكربي وتفنسى daga gare ku ba ku munafukai ku ba da fansar ku ceci kanku daga wuta ba za a taɓa karɓar wata fansa daga gare ku ba wala min alladhina kafaru haka ba za a taɓa karɓar wata fansa daga hannun waɗanda suka yi kafirci ba wannan na nuni akan jama'a wallahi duk dukiyar da ka mallaka in ka tafi gurin Allah da kafirci ba imani dukiyarka ba za ta amfane ka ba duk ƴaƴanka duk mukaminka duk matsayinka duk shekarunka duk iliminka ko me ka mallaka matukar ka mutu da kafirci ka tafi wurin Allah babu wani abu da za ka bayar ka fanshi kanka daga azabar Allah a ranar alkiyama innal ladina kafaru lalle waɗanda suka yi kafirci wa matu wahum kuffarun suka mutu suna kafirai ba su tuba ba falan yuqbala min ahadihim ba za a taba karba wa ɗaya daga cikin su ba mil'ul ardi zahaban abin da ya kai cikin ƙasa na zinariya walla wiftada bi ko da zai bada ne don ya fanshi kanshi Allah ba zai taba karba ba don ya fanshi kanshi daga wuta ula'ika lahum azabun alimun waɗannan su ne suke da azaba mai raɗaɗi a ranar alkiyama wa malahum min nasirina ba wani maceci da zai cece su daga azabar Allah a ranar alkiyama ba su da wani maceci babu wanda zai fidda su daga cikin azaba a cikin wato a ranar alkiyama azaba ta wutar jahannama kuma fahimta da kyau jama'a ya tabbata a cikin hadisi ingantacce jama'a da al-Imam al-Bukhari ya fitar a cikin sahih bukhari a cikin kitabun riqaq a ƙarƙashin babin da al bukhari ya kulla da ya kira shi da babu man nuqisha hisaba uzziba babin da zai karantar da duk wanda aka yi mishi binciken kokkofi game da hisabi aka yi mishi bincike na keke da keke to sai an mishi azaba an gane al bukhari ya fitar da hadisin gashi a lamba ta dubu biyu da ɗari biyar da talatin da takwas al-imam al-bukhari ya ce haddathana ali ibn abdullah al-madini kenan qala haddathana mu'adh ibn hisham قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام البخاري حول السند وحدثني محمد بن معمر قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه الإمام البخاري أنبتا وولى حديث إسنادي قدابي إسنادي نفرق يا تكي daga wato zuwa ga katadatu zuwa ga anas mu'an'anun bihi tare da an ana qatada kuma shahararre ne yana daga cikin almudallisuna an fahimta bukhari sai kawo wata hanya daban a inda qatada ya fito karara ya bayyana ya ji hadisin daga anas wato a wannan isnadi na biyu sarraha bit tahdif ina fata an fahimta kun je ce haddathana anas ibn malik anas dan malik ya ba mu hadisi anas yace أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول lalle annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana cewa yuja'u bil kafiri yawmal qiyama za a zo da kafiri a ranar alqiyama fa yuqalu la sai a ce da shi ara'aita law kana laka mil'ul ardi zahaban akunta taftadi bi ya kake gani a cewa kafiri da a ce ka mallaki abin da ya kai kwayar ƙasa na zinariya ku dubi kwayar ƙasa jama'a an ce kwayar ƙasa kwayar ƙasa ta duniya wake iya lissafa ta wake iya kididdige ta to ba ta kuɗi ba ba ta dala ko kaza ko a ta zinariya zahaban an fahimta sai a ce da shi a kunta taftadi bi za ka iya bayar da wannan dukiya gaba ɗaya don ka fanshi kanka daga wutar jahannama a tambayi kafiri sai ya ƙulu na'am cikin gaggawa kafiri sai ya ce i zan bayar ma'ana cikin gaggawa don ai azaba ce a ranar kiyama ku kalli yadda ɗan adam yake da masifar kwaɗayin dukiya jama'a ya yadda ya bada ita gaba ɗaya don ya fanshi kanshi na'am haka zai faɗi fa yuqalu la sai a ce da wannan kafiri kad kunta su'ilta ma huwa aysaru min zalik kai din nan an tambaye ka an buƙatu da abin da ya fi sauki fiye da wannan dukiya da kake gani an buƙatu da kada kai wa Allah shirka kada kai shirka an fahimta amma sai ka ki yadda sai da kai shirka a wata riwaya ta muslim da ya roci wannan hadisi aka ce faqad sa'altuka Allah madaukakin sarki sai ya ce da bawa hakika na tambaye ka ma huwa ahwanu min hadha abin da yafi wannan kaskanci abin da yafi wannan sauki wa anta fi sulbi adama a lokacin kana tsatsan ubanka adam an tambaye ka an so ka tsayu da aikata abin da ya fi sauki sama da dukiya da za ka bayar ka fanshi kanka wannan abu da aka tambaye ka aka bukatu da ka tsayu da kula da shi shine Allah tushirika bi Allah ya ce kada kai shirka da ni kai dan adam abin da aka ce ka yi kenan fa abaita illa shirk sai ka ki yadda sai da kai wa Allah shirka wannan hadisin yana nuna mana jama'a hadarin ka mutu da kafirci hadarin ka mutu kana mushiriki hadarin ka mutu kana bibiyar bokaye hadarin ki mutu manzon mutuwa ya zo miki tare da layu a cikin wato kwankwasanki ko a ƙugunki ko a damtsanki ko a damtsanka don shirka ne waɗannan jama'a hadarin ka mutu kana zuwa gurin boka hadarin ka mutu kana tsafi ka mutu kana shirka da kafirci don Allah ya ce kada kai kafirci tun kana tsatsan ubanka Adamu Allah ya alkawali da kai ya ce kada kai kafirci sai ka ki yadda kai kafiri ka mutu kana kafirci gashi a yau da za ka mallaki abin da ya kai ƙasa na zinariya wa misluhu ma'ahu don ka bayar ka fanshi kanka da za ka iya amma tare da haka Allah ba zai taɓa karɓa maka ba. akwai hadari jama'a dan haka musulmi kowa ya dawo cikin tetayin shi duk abin da ka sani kana in aka ce kaza shirka ne kaza ba daidai bane kafirci ne kada ka aikata Allah madaukakin sarki ka kiyaye wa akhraj al-imam ahmad wa an-nasa'i bi sanadin sahihin an anas qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi yace kamar yadda imam ahmad da nasa'i suka ruwaici hadisi da isnadi ingantacce daga anas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yu'ta birrajuli min ahlil janna za a zo da mutum dan aljanna ma'ana za a zo da dan aljanna a ranar kiyama fa yaqulu la sai a ce da wannan dan aljanna yabna adam ya kai dan adam kaifa wajadta manzilak ya ka tadda masaukinka na aljanna ya kaga gidan Allah sai ya tambaye ka ya kaga gidan ya kaga gidan aljanna masaukin ka ya ka gani sai ya kun sai wannan bawa ya ce ai rab ya ubangiji khairu manzilin ai na tarar da kyakkyawan masauki mafi alherin masauki ai ban taɓa ganin gida da masauki irin wannan ba masauki na aljanna sai ya sai Allah maɗaukakin sarki ya ce da shi sal wa tamanna ka roƙa ka yi guri mana ka ƙara ka roƙi abin da kake so ka faɗi duk buƙatarka sayaqulu sai bawa ya ce ma as'alu wala atamanna illa an taruddani ila dunya fa uqtalu fi sabilika ashra marratin yace Allah ni ba abin da zan tambaya ba abin da zan yi roƙo na yi fata sai dai ka mai da ni duniya a kashe ni akan hanyar ka so goma a kashe ni a mai da ni a kuma kashe ni akan tafarkin ka a mai da ni ashara marratin Allah shi nake so me yasa bawa ya faɗi wannan lima yara min fadli shahada saboda falala da ya gani da daraja da karama da Allah ya karrama waɗanda suka samu daraja ta shahada da shi wa yu'ta bir rajuli min ahli nari za a zo da mutum dan wuta fa yaqulu la Allah ta'ala sai ya ce da shi yabna adama ya kai dan adam kaifa wajadta manzilak ya katar da masaukin naka ai mishi tambaya ya katar da gidan naka gidan wuta kenan fa yaqulu ya rab sai ce ya ubangiji sharru manzilin na tarar da mafi sharrin masauki ban taɓa haɗuwa da mafi sharrin masauki ba irin wannan masaukin masaukin wuta kenan jama'a la haula wala quwwata illa billah ba wai wuta ta lahira ba jama'a wuta ta duniya a sauke ka a oven din mai gasa biredi a barka kai awa biyu sai a fito da kai in baka mutu ba a tambaye ka kai fa wajatta manzilaka ai ina jin shi wannan ma ya taɓe ta cewa sharru manzilin ku kai ina jin sai kai sati kana sharhi da bayanin wannan masaukin da ka samu kanka a ciki balle masauki na wutar jahannama jama'a sharru manzilin shi yasa a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a zo da mutumin da bai taɓa jin daɗi a duniya ba amma ya yi haƙuri ya bi Allah ya yi wa Allah ɗa'a bai wa Allah tawaye ba za a zo da shi a ranar alkiyama sai a sauke sai a ɗauke shi a saka shi a aljanna sai a fito da shi sai a tambaye shi kai e ka taɓa shan wahala ka san wahala sai ce ina ai shi bai taɓa shan wahala ba ma'ana wannan ɗan ni'ima da aka saka shi na aljanna na ɗan wannan lokaci ƙanƙani ya mantar da shi duk wahalar da ya sha a duniya saboda ya yi haƙuri ya bi Allah haka za a zo da mutumin da shi bai taɓa shan wuya a duniya ba bai taɓa wahala ba bai san wahala ba wahala yana jin ta ne a baku da mutane da dictionarin su ina fata an fahimta amma kuma bai bi Allah ba sai a ɗauke shi a tsoma shi a wuta sai a hiddo shi sai a ce kai eh ka taɓa jin daɗi sai ce na shi bai ma san wani abu daɗi ba bai taɓa sanin wani abu daɗi ba shi yasa wallahi duk yadda kake ganin kana shan wuya a wannan rayuwar ga kunci ga talauci ga tsadar fetur hauhawan kayan masarufi kakanikayi rashin lafiya tsadan dala da duk waɗannan abubuwan in ka yi haƙuri a matsayinka na musulmi ka bi Allah ba kai wa Allah kafurci da butulci ba kai wa Allah da'a kai biyayya kai haƙuri ka dangana da halin da kake ciki kai wa Allah biyayya wannan wahalar da ka sha a duniya mantawa da ita zaka in ka shiga aljanna wallahi jama'a mu ji tsoron Allah mu dawo mu natsu kada mu firgice jama'a kada mu razana don ana razana mutane ana firgita mutane talauci kaza cbn ta yi kaza ta sa ka'ida kaza dallin nan kaza kaya za su yi tsada bayan sallah don me ake gigita mutane a haɗa su da imani mana a haɗa su da allah a gyara musu imani mana su bi allah kada talauci ya sa su kafircewa allah mutuna a zamanin sahabbai waɗannan ababe da muke gani na more rayuwa babu su a zamanin sahabbai ya aka yi sahabbai suka yi haƙuri suka bi Allah mutuna da sahabban da sun rasu ta kai ga likafani da za a yi musu likafani da shi ba su da shi irin su Mus'ab ibn Umair mutuna sahabbai sun kai lokacin da yaƙi za su tafi babu abinci suna fama da yunwa da talauci da rashin abin hannu ga kunci ga kafirai sun kuntata su kuncin talauci ga kuncin kafirai a kansu amma da suka yi haƙuri suka bi Allah Allah sai ya ɗaukaki darajar su duniya da lahira Allah ya ce su ne khairul bariyati Allah ya ce su suka fi kowa daraja da matsayi idan ka ware annabawa a gefe me ya hana mu bi sahunsu mu koyi ɗabi'unsu mu bi wato tsarinsu da tafarkinsu a zamanin sahabbai ba su san handset ba ba su san wutan lantarki ba ba su san kaza ba ba su san kaza ba babu waɗannan ababe na hawa waɗanda suke sauƙaƙa wahalhalu na tafiya ba jirgi ba mota ba mashin babur babu babu rally bicycle babu ita babu internet kai ka rika ji a yau a yau idan aka kai ka wani ƙauyen da babu waɗannan sai ka ji kaman za ka mutu babu network babu service da internet ba za a kira ka ba ba za ka kira ba babu mashin da ƙyar aka shiga ƙauyen aka kai ka a jaki babu mota ba balle jirgin sama mutum sai ji kamar zai mutu ko to sahabbai a irin wannan yanayin suka rayu jama'a suka yi haƙuri suka bi Allah ba mu da wani uzuri na talauci jama'a da haka talauci dai da gigita mu jama'a kuma wallahi malamai masu wa'azi ku fito ku lallashi zukatan mutane ta hanyar ku haɗa su da Allah ku lallashi zukatan mutane ta hanyar ku ku kwantar musu da hankali kada a ƙara firgita su da talauci talaucin na annabi ya ce ba shi yake je mana tsoro ba haka annabi ya ce mal faqru akhsha alaikum amma ana ta gigita mutane da talauci jama'a ba talauci yake je mana tsoro ba yake yana je mana tsoro kada duniya ta zo kowa ya same ta fatana fasuha kama tanafasuha fasuha ku koma kuna gogoriyan neman ta kamar yadda yahudu da nasara suka yi ta hallaka ku kamar yadda ta hallaka su wannan shine abin da annabi yake jiye mana tsoro ta haka musulmi mu kwantar da hankalin mu daina jin tsoron talauci mu daina jin tsoron talauci mu yi haƙuri da halin da muka samu kanmu a ciki mu tuna ba mu fi sahabbai imani da daraja ba da falala ba za mu kai su ba balle mu fi su amma sun samu kansu a kunci da tsarkukin da ya fi namu suka yi haƙuri me ya samu ba za mu yi haƙuri ba jama'a ina fata da ma mun fahimta don haka ku ji annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce Allah sai ya ce da wannan mutumi dan wuta كيف وجدت وجدت منزلك فيقول رب شر منزل ما في شر مسوكي فيقول له الله سيجي دشي تفتدي مني بقلاء الأرض ذهبا ذاك إيا فانسر كنك أقولينا دا أبن دا يكي قوائر كسات زيناريا أيو ينزو ذاك إيا كفانش كنك دا قوتا كباد أبن دا يكي قلاء الأرض ذهبا قوائر كسات زيناري fa yaqulu ay rabb sai ce i kware da gaskiya Allah na'am kware da gaske sai ya faɗi cikin sauri an fahimta idan ya dan dara ko ya bi ta mabuga ko ba haka ba eh fa yaqulu sai Allah madaukakin sarki ya ce kazabta ƙarya kake ƙarya kake yi kad sa'altuka aqalla min zalika wa aysara falam tafa'al na nemi wani abu da bai kai wannan ba na nemi wani abu da yake ƙasa da abin da kake cewa za ka iya badawa a matsayin fansa gare ka daga wuta na nemi haka amma falam taf'al baka yi ba farud da ilan nari annabi yace sai a mayar da shi cikin wuta la haula wala quwwata illa billah kaga shine innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban don haka duk kudinka duk yadda kake ji kana da security kun san kana da kudi zaka ji kana da wani kana da wata mana'a ko kana da wata kariya kana da wani immunity yadda suke cewa ko wallahi a lahira ba haka bane immunity dinka shine imani da Allah kariya da zaka samu a kiyama daga wuta shine musulunci da imani da Allah ta haka musulmi ku gyara musuluncinku musulmi ku jaddada imaninku Allah madaukakin sarki ka sa mu dace wa fi sahih muslim an masruq an aisha qalat qultu ya rasul Allah ya tabbata a cikin sahih muslim daga masruq ɗaya daga cikin tabi'ai masruq ibn al-ajda ya ruwaita hadisi daga aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda qalat aisha tace qultu ya rasul Allah nace ya manzon Allah ibnu jud'ana eh ibnu jud'an sunan wani ne a zamanin jahiliya wani dattijo ne a jahiliya jama'a an fahimta aisha ta ce ibnu jud'an kana fil jahiliyyati yasilu rahima ya kasance tun a jahiliya yana sada zumunci kaga sada zumunci alkhairi ne wa yut'imul miskin yana ci da miskinai mabukata kaga ciyarwa alkhairi ne aisha ta ce fahal zalika nafi'uhu ko hakan zai amfane shi a lahira qala sai annabi yace la yanfa'uhu waɗannan ayyuka ba za su amfane shi ba silatul rahimi it'amul masakin duka wannan ba zai amfane shi ba annabi yace innahu lam yaqul yawman daidai da wata rana bai taɓa cewa rabbi firli khati'ati yawmaddin Allah ka yafe min zunubaina da laifuffuka na a ranar alkiyama ba bai taba cewa Allah ka yafe mu ba bai taba tuba ba bai taba musulunta ba kaga wannan na nuna mana in har ka mutu ba da musulunci ba ka mutu kana kafiri komin ayyukanka na alkhairi komin sadakarka komin taimakonka komin ciyarwarka komin gaskiyarka in har ka mutu da kafirci to waɗannan ayyukan ba za su amfani ka ba a ranar alkiyama za ka wayi gari ka shiga cikin waɗanda Allah ke cewa a suratul furqani wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura za mu gabatar da abin da suka yi na ayyuka ayyuka da suka yi na alkhairi amma ba su yi imani ba su mutu suna kafirai ne Allah ce faj'alnahu sai mu sanya wannan ayyuka da suka yi na alkhairi sai sun ga aikin tukuna suna murna Allah sai ce faja'alnahu haba'an mansura sai mu mai da waɗannan ayyuka su zama ƙura a beban shekewa da haka jama'a wallahi ba mu san sa'ad da mutuwa za ta zo mana ba baki san sa'ad da Allah zai aiko miki da manzon mutuwa ba malakul maut mu yi marmaza mu tuba daga laifuffukan mu jama'a mu tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki don mutuwa ta riske mu muna da imani Allah maɗaukakin sarki ka ɗauki rayuwarmu muna da imani nan ne ya kamata mu kwana kasantuwar lokaci ya ƙure sai Allah ya kai mu gobe jama'a mun samu gaba a cikin wannan tafsiri da muke a suratu Ali Imran gobe in Allah ya kai mu za mu tattauna darussa da za mu amfana da su a cikin waɗannan ayoyi daga nan sai mu shiga bayani game da kwadaitar da musulmi akan ciyarwa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna Allah madaukakin sarki ka samu dace Allah ka shiryar da mu ka dora mu akan tafarki na gaskiya Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu malumman mu Allah ka yafe musu rayayyu daga cikin su Allah ka saka musu da alkhairi shugabannin mu a wannan ƙasa Allah ka yi musu jagoranci Allah ka ji kan malamanmu malam albani Allah ka gafarta mishi ababe da ya bari na makarantu da 'ya'ya da ɗalibai Allah ka sa musu alkhairi ka sa musu albarka Allah ka tsare su daga dukkan sharri ka hada su da dukkan alkhairi zan saurara an nake wa kowa fatan alkhairi yadda muka haɗu a nan Allah ka haɗa huskokinmu a gidan rahama nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته